عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya hada mu da babban masallaci na Juma'a Central Mosque na garin biyu a jihar Borno a Najeriya. Mun haɗu ne don munasaba ta gagarumin aiki na alkhairi da ya samu a wannan gari. Gina katafaren gida da makarantar marayu a wannan gari mai albarka wanda ɗan uwa Alhaji Mustapha Abubakar Imam ya gina wanda aka san tare da shafa kuɗi da kuma munasabar daurin auren yasa da aka daura ta zuwa wannan musulunci da kuma cikin gida mai martaba duka muna addu'a Allah sa albarka kuma Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya Allah ya kare fitina wannan gari na biyu gani ne yadda yake cike da alheri kuma ana son addini sannan kuma gari ne wanda yake ana son dawa malamai suna farin ciki kwarai da malamin da ya shigo dawa yana ganin kabuli da karba sosai kawai dai wani lokacin Allah ya jarrabe ku da masu surutu da ruwa Allah ya Allah ya kori wannan shekarar da yake mana surutu a wurin karatu. A kamar yadda aka kira insha Allah ta'ala kafin mu kama karatun muna da wani babban rabo da Allah ya ba mu da muna cikin rabo kuma mun samu karuwa a cikin addinin musulunci yau wani ya samu karuwa mun samu karuwa a nan uwa zai shigo wannan musulunci za a ba shi kalma shi ma zai zama kamar mu insha Allah sai ka tashi ka tsaya a kamar yadda aka saba kowa ya sha ne zan akwai amsa mutulanci ne ayi suke na amsa wa wakilishi You speak English, you speak Hausa. Which one do you like? Okay. Um, yana jin Hausa yana jin Turanci. Shi ne yanzu wannan bako ne wanda yake ya shigo musulunci za a ba shi kalma. Idan na faɗa, you say after me, ko me na faɗa ga wani abu Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kabbara ta ta ba ta tsoro ta zauna ce ana son ka ne shi ne ake Allahu akbar kuma musulunci idan an yi abu da aka yi farin ciki sai ce Allah ne himma Allah ya tsare shi wata duniya ne wanda ya ci wannan yana murna kashi na musulunci a kana so za ka canja suna ko sunan ka na da za ka ci gaba da aikin shi me sunan da kake amfani shi da nan juma ko sabo ba da yake kana so ka rike dan juma Musa da ko to sunan ka dan juma Musa za a ci gaba da kiran Allah ce maka Allah ba da nasara insha Allah za a haɗa ka da wanda za su koya maka addini su koya maka karatu kuma duk da ba ko ne amma idan ka koma Kano zan aiko maka da littattafai zan aiko maka da littattafai da da dan wani abu ne da zai sawwaka kuma daga yau ka zama abokina assalamu alaikum masallaci gadon waya kanan gadon kaya ake cewa amma katifa ba kaya ba ana tare da ni to الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليكم أنا كاشف في عمرنا لأخوانا وما جمعنا insha Allah a wannan dare mai albarka a wannan masallaci mai albarka na mai martaba a sarkin biyu masallacin fada babban masallaci a wannan gari a wannan jiha ta Borno za mu tattauna ne akan wani abu mai muhimmanci wanda ni da kai duka muna da bukata mu san shi ko mu gane shi a shine zuciyar dan adam da wasu ƙofofi da shaitan yake shiga cikin zuciyar ɗan adam ya halakar da shi ya mai da shi ɗan wuta ya mutu ya shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye kenan za mu faɗi waɗannan ƙofofi don saboda mu gane shaitan mu fahimci duk wanda ya halaka duk wanda kaga ya tafi to wannan hanyar ya bari wannan ƙofar ya bari shaitan ya shige shi har ya halakar da shi aka yi asararsa da ƙarshe kuma ya zo ya zama wa gudu hannasu wani hijara Allah ya yi zuciya menene zuciya ba wanda ba da zuciya duk wata halitta tana da zuciya wani abu ne da Allah ya halitta a cikin ɗan adam a cikin ɗan adam ba shi da ƙashi a cikinsa. tsoka ne zalla kuma yana daga cikin abin da yake mai taushi da laushi sannan kuma Allah ya masa wani ƙofofi da ainihin wato jini yake gudana a jiki in an zo maganar lafiyar ɗan adam to yana daga cikin gabar da ba a so a bari a lafiyance illa ya samu wannan gaba ta zuciya dan idan ciwo ya same ta na gangan jiki to da wuri dan adam rayuwarsa take salwanta kamar yadda likita ya ba da kulawa wa zuciyar dan adam da magunguna da kuma kariya kada zuciyar ta lalace kada ciwo ya same ta to haka alqur'ani haka hadisi haka shari'ar musulunci din gurin kun gaba daya ta ba wa zuciya kulawa kuma ta yi bayani akan muhimmancin zuciya da kuma haɗarin zuciya ita zuciya annabi ya yi magana a kanta a cikin hadisi wanda da wannan hadisin sahihi zan fara buɗewa wanda Allah yake cewa inna fil jasadi mudgha a jikin gangan jikin mutum dan adam akwai wata tsoka kun ga annabi ma yake da ita tsoka saboda babu kashi a cikin ta idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru kenan wannan yana nuna tana iya yin datti tana iya kazanta kuma tana iya yin ciwo tana iya lalacewa amma idan ta gyaru salahal jasadu kullu gangan jikin mutum gaba ɗaya ya gyaru وإذا فسدت فسد الجسد كله idan wannan zuciya tsoka in ta lalace to duk jiki ya baci a cikin lakcata a cikin bayani na zan daɗa haskakawa kuma zan daɗa yin bayani da zai nuna maka lalle wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zuciya haka take ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba malamai suka ce inna ashrafa ma fil insani qalbu abin da yafi komai sharafa abin da yafi komai daukaka da daraja a cikin gangan jikin dan adam shine zuciyarsa wannan zuciyar a nan ne ake kulle-kulle ka samu gidan aljanna wannan zuciya a cikinta ne ake kulle-kulle wanda ya zuwa lahi ka samu gidan wuta annabi ya riga ya gama magana ya ce in ka gyara ta duk jiki ya gyaru kuma da ƙarshe aljanna za a shiga idan ka bari zuciyarka ta lalace to ko ne ko kai ka fi kowa lafiya to baka da lafiya a duniya kuma a lahira ma baka da lafiya kana cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ashe yana da kyau ai kokari a gyara ta a gyarta ta a kimtsa ta a kula da ita kada a bari ta lalace kuma kada a bari ta wargaje kada a bari ta watse dan idan ta watse duk jikin mutum ya watse kuma daga ƙarshe zai zama watsatsi kuma ya zama dan wuta Allah ya yi malamai suka ce zuciya fa ita ce take sanin Allah har ɗan adam ya samu gangan jikin sai shiga aljanna don ya san Allah zuciya ita ce take sa ɗan adam ya yi wa Allah aiki wannan gaban zuciya da ita ake sanin Allah inda babu zuciya a cikin ɗan adam ba zai san Allah ba kuma ita ce direba ita ce siyari a cikin ɗan adam da ke jagorantarsa ya san Allah ko kuma ya saba wa Allah. Alƙalbu zuciya suka ce huwa sa'i ila Allah. Ita ce take sa ɗan adam ya tafi, ya yi sauri ya je wajen Allah, ya aikata abin da Allah yake so. Haka kuma in ta lalace, ita ce take sa ɗan adam ya zama almajirin shaidan. Zuciya ita ce ‘yar ƙaramar aba a jikin mutum, amma kuma duk wani gaban ɗan adam yana tsoronta, ita kanta, jiki duka yana tsoron zuciya kuma jiki duka yana yi wa zuciya da'a ne. Suka ce innal jawariha atba'un lil qulub lalle gaban jikin ɗan adam masu bi da zukata da zuciya kaga wannan halin wallahi zuciya ke ne wannan ma zuciya ke ne kanka zuciya yake bi harshenka zuciya yake bi hancinka zuciya yake bi kafarka zuciya take bi al'aurarka zuciya take bi babu wata gaba a cikin ɗan adam face tana da'a sosai wa zuciya ashe yana da kyau ɗan adam ya mai da hankali akan wannan zuciya kada ya bari cuta ta zamani ta same ta kada ya bari kuma ciwo na zunubi ya kama ta zuciya ita ce sarki ita ce mai mulki ita ce mai sarauta a cikin ɗan adam ita take sarrafa mutum kamar yadda sarki yake sarrafa bayansa kamar yadda mai gida yake sarrafa bayansa ita wannan zuciyar ita kadai Allah da ikonsa ita take sa komai komai da ka sani na jikin ɗan adam sai ya ji ta wallahi kamar yadda ka san basarake yana ba da umarni ko shugaba yana ba da umarni kai wallahi ko shugaba ma bai isa ba bai kai ba ya bayar da umarni irin yadda zuciya take ba wa ɗan adam umarni haka ya maka to kalas to ya zan yi tunda na zo biyu kamar sai kai biyayya makale ne abin bukata sakon ya isa zuciya ita take sarrafa dan adam ta sa shi yayi abin da ta ga dama kuma ga ta a ɓoye ko likita ba kowane likita ne yake iya taɓa zuciya ba ba a wasa da ita idan a maganin zamani a ciwon zamani kana jin tsoron kada zuciyarka da kamu da ciwo to me yasa kake barin zuciyarka take kamuwa da ciwuka na zunubi da sabon Allah duk wanda aka ce ma ai yau yana da ciwon zuciya to tuntunin ma zai fara rubuta wasiya cewa yana ganin ya kusa mutuwa kawai amma wallahi akwai mutanen da suke da matattun zuciya a addinance amma suna ci gaba da rayuwarsu ba abin da ya dame su amma yau idan raɗaɗi take maka ko wani abu take maka likita yake zuwa yake maka allura duk sai ka firgita ta damu amma ga zuciyarka tana saba ubangiji mahalicinta amma baka damu ba malamai suka ce man arafa kalmahu arafa rabbahu wanda ya san zuciyarsa in dai ka gane zuciyarka to ka riga ka gane ubangijinka wa aktarun nas jahiluna bi qulubihim wa anfusihim da yawan mutane wallahi ba san zuciyarsu ba san rayukansu ba da yawa yawa daga cikin mutane ba su gane me zuciya ba ba su santa ba ko ba su je makaranta aka koya musu bayani akan zuciya ba wallahi duk wanda bai san zuciyarsa ba bai fahimci zuciyarsa ba to za ta halakar da shi kuma ya yaudari kansa da ƙarshe kuma zai zamanto hasabu jahannam antum laha waridun cikin makamashin wutar jahannama za a shige ta malamai suka ce Allah ya faɗa ai Allah shine yahulu bainal mar'i wa qalbihi kadai shi Allah shi ke da ikon ya shiga tsakanin bawa da kuma ainihin wato zuciyarsa duka wannan shimfiɗa ce nake sanin zuciya da sifofin zuciya shine aslul din ka san zuciyarka ka san sifofin zuciya ka san faɗinta ka san girmanta ka san me take so ka san me ba ta so ka san ƙofofinta ka san wundunanta ka san ya take wannan shine masanin Allah gaba ɗaya ɗungurungun Allah ya dunkule saninsa a cikin sanin zuciya kuma ku sani cewa duk wasu bayan Allah na farai masu biyayya ga Allah as-salikina wallahi zuciyar suka gyara suka samu kyakkyawar alaka zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala abun dadi abun yi wa Allah godiya asalin zuciya ta dan adam da Allah ya yi ta sai ya yi ta mai karɓar shirya ce asalin halittar sokar zuciya da Allah ya gina ta gaba ɗayanta Allah ya yi ta ne mai karɓar shirya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yudassiranihi aw yudajjisanihi aw yumajjisanihi kowane dan adam da ka sani ana halittar sa ne akan al-islam zuciyar jariri hatta jaririn arne dan gidan arna jaririn bayahudi in je jariri ne a farkon haihuwarsa to wannan zuciyar zuciya ce ta musulunci kurin iyayen da yake rayuwa da su su suke mai da shi kirista ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majusi to kaga ashe kai da ka tashi a cikin musulunci kana da babban rabo ba abin da ya kamata kai shine ka kula da zuciyarka ka raya ta wanda yanzu za mu yi bayani a kai akwai wani babban yaƙi tsakanin rundunoni guda biyu tunda Allah ya duniya har duniya ta tashi ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una fi qur'ani za a yi yaki babu yakin da ya fi shi shine yaki tsakanin wato rundunar mala'iku da suke kare zuciyar dan adam da kuma rundunar shaitan da su kuma suke lalata zuciyar dan adam tunda Allah ya yi duniya ake ta faɗa tsakanin mala'iku da shaidan akan karewa da za su yi wa zuciyar ɗan adam don ba sa barin shaidan kuma ba sa son shaidan ya fi zartar ɗan adam ya zo ya kai shiga wuta wanda zan yi bayani akan iskar annabi adam da iblis don ƙoƙarin kare zuciyarsa da irin yadda iblis ya zo ya yi wa Allah iskili ya zo ya yi wa Allah rashin kunya kuma Allah ya mai da shi tinan ne la'anan ne ku sani malamai sun yi bayani wai rundunar shaidan din nan sojojin shaidan me yake ba da nasara ya ake samun nasara a kore su ana koren su ne da zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kenan kana taimakon mala'ikunka wanda suke maka aiki kana koran shedan daga yaƙar zuciyarka shine da zikiri wani zai ce a'a wani irin magani ne wannan mai sauki kwarai a cikin duk ibada da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ɗan adam zai babu ibada da tafi kowace ibada sauki irin ibadar zikiri menene zikiri astaghfirullah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karatun alqur'ani salatin annabi tuba ne ayyuka na alkhairi duk da ubangiji yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa kenan abinda za ka yaƙi shekan ka kore shi kamar yadda mala'iku suke yaƙi da shi shine ka zamanto mai yawan zikiri da ambaton Allah wanda zan daɗa haskaka bayani tsakanin alaƙar zikiri ambaton Allah da kuma gyaruwar zuciyar ɗan adam yanzu dai na baka Allah da kansa ya gaya maka idan kana so ka samu nutsuwa in kana so ka samu kwanciyar hankali kana so ka samu lafiyar zuciya to ka yi wasu zikiri da ambatan Allah. Annabi ya koya mana me ake faɗa da safe, ko ma makaranta, me ake kira da yamma, ko ma makaranta, in za ka shiga masallaci, zikiri, in za ka fita masallaci, zikiri, idan ka wayi gari, zikiri, in za ka kwanta bacci, zikiri, in za ka tashi daga bacci, zikiri, in za ka fita daga gari, zikiri, in za ka hau abin hawa, zikiri, in za ka sauka daga abin hawa zikiri in ka hau sama zikiri in za ka sauko ma zikiri in za ka shiga makabarta zikiri in za ka fito ma zikiri wai ni ka gaya mun menene abin da ɗan adam zai yi shi ba ce zikiri ba babu ha ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana son ɗan adam ya yaƙi shaitan din nan a cikin duk wani motsinsa idan kana zaune zikiri in kana kwance zikiri الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما سأمتم الله سنة سيسنة كشنجده سنة زولي سنة كرم الله أي الله هنا سو زوجي تيتوني كدتك شدجدا الجنة أمك مرحبا سلاما سلاما سبب زوجي كتايتو إذا أتك كوينا إلا في وانا أبو سيتاي ذكري أما يودني لكي تشين وانا مسلمي mutum nawa ne suka san ana wannan zikirai ba wani motsi da ɗan adam zai yi ba tare da akwai zikiri ba kuma idan akwai wani ya daga hannu ya gaya mai duk abin da ka sani sai ka ambaci Allah za ka shiga banɗaki sai ka ambaci Allah in ka fito daga banɗaki abin da aka fara cewa kai shi ne zikiri kufranan ka ambaci Allah in kasuwa za ka shiga akwai zikiri shiga kasuwa idan abin bacin rai ka gani akwai zikiri idan tsorita kai akwai zikiri in farin ciki kai annabi ya faɗa abin da za ka faɗa na zikiri in haihuwa aka yi maka akwai zikiri in nasara ce ta same ka akwai zikiri in bala'i ya same ka akwai zikiri in ka samu ɗaukaka akwai zikiri in suka kwace mulki shi ma akwai zikiri duk abin da kai yana zikiri ya rabbi ina so ku gane alakar shi wannan zikiri da alakar gyara zuciyar ɗan adam ma dama ɗan adam zai yi rayuwa akwai zuciya a jikinsa to kuma dama dole ɗan adam ya zama yana da zikiri yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ma dama mutum ya zubar da wannan zikirai da aka faɗa to daidai ne da wanda yake ya ɗauki fetur ya bunka wa zuciyarsa ya kone ta daga ƙarshen sai zama makamashin wuta da haka yan uwana ku yi ƙoƙari ku raya zukatan ku da zikiri da ambaton Allah kuma ku yi ƙoƙari ku yaƙi shaitan da yin zikiri duk wanda ya rike zikiri wallahi ya fi ƙarfin shaitan sai Allah ya yi maganin shaitan ta dalilin wannan ambaton Allah da zikiri da zai Allah ya sa kuna ganewa malamai suka ce yanzu zan fara magana wani cimfada ce ne misalin zuciyar ɗan adam da kuma shaidan ina magana ne akan zuciya misalin zuciyar ɗan adam da shaidan kamar wani hisin ne kamar wani kango ne kamar wani gida ne kamar wani kewayayyen wuri ne da aka rufe shi kirif akwai ƙofofi amma an rufe an kukkule ƙofofin shaidan kuma ya zo bayan wannan gidan ko bayan wannan kango ko bayan wannan gini ya duba sama ta ina zai shiga a rufe wannan zuciyar mumini kenan ya duba dama ina zai shiga a rufe hagun ina zai shiga a rufe sama da ƙasa a rufe ya girgiza ƙofofin ya ce su a rufe shaidan kuma ya ƙi ya tafi ya ce shi ba sai ya shiga gidan nan to haka ibn Qudama yace haka zuciyar dan adam take da shedan lallai shedan sai ya huda ya shiga wannan guri dan ya lalata ta shi kuma tsiyarsa mabarnaci ne kamar kura ne in ka tarar da nama ba ta mai wasa kamar yaro ne in ka ba shi gari watsa gari yake baza shi kamar akuya ne in ka ba ta dusa cinyewa take in ta koshi ta tattaka ta zubar sannan kuma shaidan yana ta karanta wannan gida ku fahimce ni fa yana ta karanta wannan gida ya zagaya ta can ya duba sai ina zan shiga ina ne yake da taushi ina ne yake da laushi ina ne kuma ba zan iya bulle ta yana ta dubawa yana ta duba in ya ci shiga cin ya ji a rufe in ya ci shiga cin ya ji a rufe wannan zuciyar mumini musulmin bane mai imani kenan haka shaidan zai gama zagayensa bayan da zai yi sai dai ya tafi ya je ya dawo ya je ya tafi shine Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina Allah ya ce a cikin fa'ida akwai wanda ba ka da iko ba kan ya kace ba za ka iya shiga zuciyar su ka lalata su ba shi ne ya yi alƙawari yace wallahi sai na lalata su lalata wannan ba wai gangan jikinka zai karya ba zuciyar zai taba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شما- شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين shaidan ya ce wallahi ya ubangiji na gaya maka waɗannan bayina ka sai na zo musu ta gaba shaidan zai kama farmaki ta gaba idan ya ga bayan da zai yi sai ya dawo bayanka ba kai yake nema ba zuciyar nan da nake magana ita yake so ya fasa ya shiga in ya gagara sai ya dawo dama in ya gagara sai ya dawo hagu yace haka zai ta bi sai ya samu inda zai shiga yace kuma sai na mai da bayinka da yawan sai ka same su ba sa yi maka godiya yau gashi nan ba a gode wa Allah sai dai fada da Allah da ake da saba dokar Allah shi dan yayi nasara akan mutane Umar ibn al-Khattab ya zo a riwaya saboda ƙarfin zuciyarsa da tsayawa akan addini idan ya bi hanya ya bi titi shedan ya taho kaucewa yi idan salaka umarun fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu idan umar ya bi wata hanya in shedan ya zo to wallahi shedan sai zai canja hanya zai ita ba kenan akwai wanda suka fi ƙarfin shedan tabbas duk wanda kaga ya shiga aljanna wallahi ya fi ƙarfin shedan duk dan aljanna ya daga shedan ne ya buga shi kuma bai bari shedan ya huda wannan zuciyar tasa ya shiga ya ainihin zuwa ya hada shi da ubangiji ya bata mai shani ba shedan maki ne ba da mu ya fara ba da baban mu ya fara kakan mu ba da mu ku dan biyo da barin ba ku tarihi kadan lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya halitta mala'ikun Allah ya fara halitta ko wani zai tambaye ka da dan adam da mala'ika wa aka fara halitta mala'ika aka fara halitta a duniya aka halicci dan adam mala'ikun nan tun da suke su ba san sabon Allah ba ka ji da kyau duk inda mala'ika yake bai san sabon Allah ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kawai sai Allah ya halicci annabi Adam daga baya sai mala'iku sai suke tattaunawa tsakanin su wannan kuma wace halitta ce aka halitta an halicci dan Adam ya ubangiji me muka gaza maka ya Allah me muka yi maka ya Allah me ba za mu iya ba yanzu ya ubangiji ka zo ka halice dan adam wanda zai zo wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu laka wa nus- nusabbihu zai zo ya zubar da jini mu kuma muna maka tasbihi wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka yaya ka halici wannan qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ko mala'iku na san abin da baku sani ba ku rufe bakin ku kenan mala'iku suna alfahari da kasancewar su ba sa saba wa Allah ba su san sabo ba tun da Allah ya mala'iku bauta Allah su yi ba mala'ikan da baya bauta malam kuma ba wanda ya taba saba wa Allah saboda su dama an yi su ne dan biyayya kala kala ne akwai wanda Allah ya yi su kawai mala'iku ne kawai ‘yan surveillance ne, menene surveillance ‘yan yawo da zirga-zirga ne kurin a duniya suke ta yawo kawai, tun da Allah ya su ba su taɓa taka kasa ba, a duniya yawo kawai suke kai suna ta kewaye su je su dawo, su je su dawo, su je su dawo. Akwai wanda Allah ya su su kuma a ƙasa suke cikin daji, akwai wanda Allah ya su a cikin ruwa, akwai wanda Allah ya yi tare da iska iskar nan da suke kadawa akwai wanda suke kula da duwatsu duk dutsen duniya gaba daya masu kula da ruwan sama masu kula da kaza bayan Allah ya yi dan adam kuma ya hada wasu da dan adam kowane dan adam da kake gani akwai mala'iku a tare da shi To ka ga wannan ba zai nuna cewa in aka tambaye ka da yawan dan adam da yawan mala'ika wa fi yawa, mala'ika ya fi yawa. Shi kenan, Iblisa, shaidan ga kisarsa. Bayan Allah ya gama halittar ɗan Adam, bil Adama, annabi Adam babanmu, ka san da me aka halicce shi, duk wata ƙasa ta duniya gaba ɗaya sun fita. kalan ƙasa da fara da baka da mai yauƙi da mai ruwa-ruwa da mai kaza duk wani nau'in ƙasa ta duniya gaba ɗaya Allah ya ce mala'iku ku je ku ɗauko ku je ku ɗauko mana simfi simfi na ƙasa aka ɗauko aka cakuɗa aka gauraya Allah da shi ya halicci ɗan a abil adama da hannunsa da ya dace da shi yaya hannun yake ba mu sani ba Allah shi ya bar wa kansa sani da yunku irin abin da wajawa suke suke kera tukunya in ta bushe ko ta kone ka bambata za ka ji kwankwan da irin wannan ƙasar da shi ya halici annabi adam aka dire shi Allah ya busa masa rai kawai sai ya fara motsi la ilaha illallah yana kwance yana bacci bai sani ba Allah ya sa mala'iku suka kankari kashin haƙarƙarinsa tsokar da ke jiki Allah ya halitta masa matarsa Hawwa'u summiyat Hawwa'u ne Yahya an ce da ita Hawwa'u ne dan ta rayu yana cikin bacci yana barkawa duba mulkin Allah da sarauta kawai sai ya tarar da wani mutum a kwance bai taba ganin wani dan adam a duniya ba shi kadai ne mutum a duniya a wannan lokacin. A ina ne wannan a cikin aljanna, yana cikin aljanna, yana farkawa kawai sai ga ɗan adam a gefensa. Wannan fa, kawai sai ji kuma yana ƙaunarta, yana santa, a sai ga irin halittarsu ɗaya, ita ma sai ta gani. To in an tambaye ka, wane ne aka halicce shi a duniya ba tsakanin miji da mata ba, annabi Adam. kuma waye aka halicce shi ba uwa ba uba kawai sai kuma da annabi Isa nan Allah ya halicce shi da uwa kadai ba uba duba mulkin Allah wancan aka halicce shi ba uwa ba uba bai halicci ba ya halicci da kuma Allah ya zo ya buga sarauta ya dada halittar annabi Adam shi kuma da uwa ba uba sai suka fara magana suna ta surutu yaya akai yaya aka ah Allah ne babansa Allah ne babansa ah Allah ba babansa ba sai ake ta yin kari a to ubangijin da ya halicci annabi Adam babu uwa ba uba sai ya gagare shi kuma ya halicci annabi Isa da uwa kadai ba uba saboda baka karatu baka ganewa baka san Allah ba kai dan kirista me za ka ce wai Isa dan Allah ne ya aka yi Allah ya zama babansa da shi kuma annabi Adam fa dan waye ka rinka tunani ka zama mai basira ka rinka ganewa babu cin karo a cikin alkur'ani kuma babu cin karo a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala to mu tawo Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira mala'iku ya ce duk mala'iku ku zo lokacin duk duniya babu wani sai annabi adam ya ce wannan bawan Allah ga baki ɗaya ku zo ku yi masa sujjada ku zo ku yi masa sujjada kun riga shi zuwa kuna tasbihi kuna ibada ba ku yi laifi ba ba ku yi kaza ba amma haka nake so in ji Allah tabaraka ta'ala ya ce ku zo ku yi masa me ku zo ku masa sujjada. A'a, duk mala'iku sai suka yarda, daman su ai ban san sako ba, sai suka ce sun ji sun bi. Sai wani shaidan kenan. To wannan akwai wata magana, wasu maganganun karatun yana da yawa, to amma ba shi nake so na kai ba. Sai wasu malamai suka ce, shekan daga cikin mala'iku yake sai fandari. Wa in kunna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba kaji wastakbara wa kana Allah ya ce yayin da muka ce wa mala'iku su zo su sujada ga annabi Adam duk sai suka sujada banda iblis a to kenan yana cikin su kenan kenan bandarewa ya kenan a yaki yayin girman kai ya zama cikin kafirai to daga nan shine asalin shi kuma samun shedan abokin faɗan mu yanzu da zamu yi ta faɗa da shi kenan a cikin wannan lanta idan kace menene dalilin menene asalin tarihin samun shedan wannan lokacin ne daga halittar babanka annabi adam kakanka annabi adam Allah ya ce mala'iku su zo su sujada shi sai ya zumbure ya ce shi ba zai ba duk mala'iku duk suka yi mai sujada yayi wa Allah magana yace asjudu liman khalaqta fina ya Allah yanzu ni zan zo ne sujada ga wanda ka halitta ga tabo a wata ayar sai yayi bayani yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah ni daga halicce ni ne daga wuta, shaitan asalinsa daga wuta ne, shi kuma Adamu ka halicce shi ne daga yunƙu, yaya za ka saka wuta ta yi sujada wa yunƙu, girman kai ya shigo, ya manta da Allah yake magana? Ya manta Allah da ya halicci wutar da ya halicci yunƙun ba shi ya ce wa yunƙun, ba shi ya ce wutar ta yi sujada wa yunƙu ba? ce zan je girman kai to wannan kana tambayar menene asalin girman kai shi ma shi ne yace shi ya fi karfin Allah ya ce wastakbara wa kana minal kafirin ya zama cikin kafirai ya ce wannan sujada daga nan yace to kuma na haɗa gaba da wannan ya ubangiji na yi alkawari wannan adamu sai na halakar da shi sai na tabar da shi da shi da zuriyarsa sai na halakar da su na yi alkawari da yawansu ba za ka same su masu biyayya gare ka ba to daga nan ne aka samu duk wani kafiri duk wani makiyin Allah duk wani dan wuta almajirin shedan ne aikin shedan ne tsoho tsohon najadu tsohon da baya mutuwa kenan sai karshe ya fi da manzanni ya yi zamanin duka har yanzu din shi din ne amma ko akwai almajirai akwai ma'aikata ba da yake zuwa ya kafa yana da wakilai yana da wakilai a cikin mutane wataƙila kai ma wakilinsa ne baka sani ba ko ba albashi yake biyan ka ba yana da wakilai a cikin aljanu yana da wakilai yana da wakilai yace ba zai sujada ba to wani zai ce a'a to wai shi shedan din nan ya fito mana mu buga da shi a'a ai yana daga cikin damar da ya samu ba a ganin sa kuma yayi alkawari ya nemi alfarma a wajen ubangiji yace ya ubangiji ina neman ka jinkirta mini zuwa ƙarshen duniya kaga aikin da zan yi ya yarda titin nan ne ya yarda shi ne shugaban ƴan wutar jahannama gaba ɗaya wutar jahannama gaba ɗaya jagoranta shugabanta shine shedan kuma zai zo a ranar tashin alkiyama idan Allah ya tara al'umma zai musu huɗuba amsar ɗazu da na gaya muku wai wani zai ce to wai shi ina yake to daman wannan zuciyar da nake maka magana a kai to ita aka ba shi dama ya shiga ya huda ta ba ka ganin sa kawai shi abin da ya dame shi wataƙila in ƙarfi ne za ku hada sai ku buge shi amma zuciyar ce yake shiga ita ce nake so ka ba ta kariya kar ka bari shi zan illata ta yayi alƙawari zai halakar da kowa sai wanda ya fi ƙarfinsa da wa ya fara da babanmu annabi adam wallahi bai kyale shi ba malam asalin halittar nan da annabi adam da hawa'u ai a cikin aljanna suke shi ba Allah da ya halicce mu asali aljanna ya halice mu da ba dan sharrin wannan tsohon najadin ba da muna can wallahi sai Allah ya fara kafa wa annabi Adam doka yace da shi kai Adamu to ai da mun ita addini rayuwar taklif ne ai menene addini a dora maka nauyi a ce kai ko kar kai to yanzu an fara dora mai shari'a abinda Allah ya fara ce da annabi Adam kai bawan Allah ne kaga na girmama ka na baka ilimi wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin komai Allah ya sanar da dabba a sunan kasata wal qudayya shi ne dan adam za ga duk abin da ake a duniya sai ya mai suna haka ne aka kinta mai suna cikin ayi me wannan sai ce microphone me wannan sai ce gilas me wannan sai ce takarda me wannan sai ce agogo me wannan riga me wannan zare me wannan hula me wannan hanci me wannan baki me wannan kunne me wannan kaza me wannan ha ai za ka yi mamaki ka ce wai shi dan adam komai yana da suna me wannan kafin wannan wani kala ja kala wannan wani kala kore ne wannan wani iri bulu ne wannan babban ce wannan kuma kaza ne a'a yaya aka yi duk abin da aka yi a duniya sai an sa mai suna wa allama adam al asma'a kullaha kuma abin da za ka yi mamaki duk wani abu na duniya din nan da ka gani kafin a yi shi sai da Allah ya bijiro da sunan nakin nan gabaki daya aka shimfiɗe su aka ce annabi adam zo bari a buga a nuna mala'iku ka ji su Allah ya ce wa mala'iku ni wa mala'iku an biyo ni bi asma'i haula in kuntum salihin ku bani sunan waɗannan abubuwan idan da gaske kuke yi kuna nufin kun fi Adamu suka yi shiru ga tokali ga ƙarfe ga kwano ga takalmi ga huda tarkace dai suka kasa ambatan suna yace da kuma kun ce me yasa zan halicci wannan ya za ka zo ka halicci mutumin da zai zo ya yi barna a bayan ƙasa yufsidu fil ard wa yasfiku dima yayi kaza yayi kaza Allah yake ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim adamu gaya musu sunan wannan abubuwa Allah ya kinta annabi adamu sai ya daga wannan ce kun ga wannan tsinke kun ga wannan cokali kun ga wannan riga kun ga wannan hula mala'iku suke tagumi suna ta kallo falamma abba'ahum bi asma'ihi ilimi kenan qala alamu aqul lakum Allah ce ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni na san gaibul sammai da kasai abin da ke to ni na sanar da wannan bawa fifikon ku fifikon sa akan ku ko mala'iku shine ilimi daga nan malamai suke ci sabani wai da halittar mala'iku da da halittar dan adam wanne ya fi sai aka ce dan adam saboda me saboda ilimi wasu kuma suka ce a'a duka mala'iku ba za a ce sun fi dan adam ba amma kuma shi ma dan adam dukansa ba za a ce ya fi mala'ika ba akwai mala'iku da jeku da an fifita su akan dan adam wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa har yanzu ban shigo kofar da nake so na shiga ba ga inda nake so na so yanzu kun gane wannan abin da ya faru ko kawai Allah sai ya ce wa annabi Adam yace uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba su biyu da annabi Adam da nana Hawwa hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kaji doka na farko ka duba adalcin Allah sai da ya bada ni'ima daman shi Allah haka yake sai ya maka ni'ima sai ka ba maka doka ba an baka ba to kiyaye ba an kawo ka duniya ba ba ka jiro ba kana iya iya iya iya har ka zama mai hankali da kano kana girma da ka zama balaga tunda ka bani sha'awa kana jin daɗi to ga doka a kanka ha ku zauna ku sakata ku wala ku ci ku more ragadan haifu ce ce ba shi ne sallah mai zan mai zan ce ragadan ba to ko a hausa ne dai aka ce maka ragada da ai ka san tana da dadi ai ku ci ku dole komai da komai a wadace a yalwace ga daɗi kuma duk lokacin da kuke so ta yaya ta sama ta ƙasa a wani irin kala ku ci ganye ku ci ku sha ruwa ku sha zaki ku sha bauri ku yi komai a gidan aljanna komai da komai amma ku biyun nan ku ne farkon duniya na mutane wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya Allah sai nuna wata bishiya a gidan aljanna kar ku kusance ta kaga doka to shi kuma Allah in ya kafa dokarsa wato la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah wai a kan me yayi kaza wani zai ce yo me yasa Allah zai ce kana ta bishiyar haka ya ga dama kawai kana ta ba ko ba ka bane ba kamar kai ne a gidanka saka daga wala ka ce kai kan wani yaro ya tsallaka nan gurin in ba ka wallahi jikinsa zai gaya masa ba ba saboda me kai ka isa ka tambaye ni ni da gidana walillahi almathalul a'la kar ku kusance ta annabi adam ya karba to ina alƙawarin nan da shedan yayi ta tun tun farko yace sai ya halakar da shi kaga hasada kaga kiyayya kaga gaba sai ya fara da ubanmu gaba ɗaya. To wanda ya fafata da ubanmu, annabi Adam, bai kyale shi ba, kai sai ya kyale ka kana biyu. Zai farka? To ka nemi maganin shaidan. Kawai sai ya zo, sai na cewa ya Adamu, ko ka san me yasa aka ce kar ku ci wannan? Allah fa ya hana ku ku ci wannan bishiyar ne, an takuna malakai ne au takuna min al-khalidin. wai dan kar a bari kar ku yi mulki za a zo a kawo halitta a nan mutane mutane mutane kar ku yi mulki kuma so ake kar ku dawwama a cikin yanzu duk daɗin nan da kuke gani in ba ku ci wannan bishiyar ba sai ya kore ku wata rana annabi adam ce a kawai sai dai sai dai taba fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna kawai suka je suka ci bishiyar nan da Allah ya hana kash ce dan sai ruga ni a dariya ya fara barna ka san me ya faru zuciyar yayi aiki da ita ya huda ta ya hana ta tafi dokar Allah sai ya kawo ya dauke maka abin da Allah ya ce kai sai ya kawo maka nashi ka bi nashi ka ibin na Allah to duk wanda kaga ya lalace to ai canji ne aka masa ga na Allah yace ba zai bi na Allah ba shedan ya shiga zuciyar ya hana shi ga na Allah kuma ba sai yayi magana ba ai ka shiga da ka to sai ka zo ka bin shedan sai ka halaka wallahi malam da kayan su da sutura su suna taba bishiyar nan suna ci kawai sai Allah ya ce wa mala'iku kuma su tsirara da annabi Adam da nana Hawwa kawai sai tsirara sai tsiraici ya bayyana a'a kunya ta kama su فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة كوي سيسك كاما شرين بتا شنجران الجنة كنجن جران الجنة سنة تساوى سنة دوراوا daga nan ne kake ganin duk kafircin dan adam in yana yawo ko mutsiricin sai ya sa gani ya rufe gabansa dan banzan duk ya sa duwa wanda ya zai bashi a waje amma dai kafar ka ya sa gani ya rufe ko da kafiri ne ko ba su kawai ba ko da kafiri ne saboda ai halittar ta kasa ɗabi'arta wannan shi ne bature yake private part wuri ne da ba a so a gani ko da yake wani dan banza da yazo yake yau ni ne saka boye kowa ma yana da shi kai ma kana da shi saka boye ne ne wani mara kirki ne wai me za ka an ce ana magana a rufe jiya ne ce ne wai me za ka boye tunda kowa ma yana da shi suna budewa suna tabawa sai tsare shi malamai suka ce to daga nan duk wanda ya saba wa Allah ya bishe ta to yana yawo ne a tsirara ko da da babbar riga a jikinsa tunda annabi Adam babanka aka yi masa tsiraici to alama ne na saban Allah tsiraici ne in ka saka sutura duniyar nan gaba ɗaya a wajen Allah tsirara suke da mala'ikun Allah tsirara suke don ka saba wa Allah قال يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah ya ce wa annabi Adam ya kai Adamu da kai da matarka ban ce kar ku ci bishiyar nan ba kaga hani kaga doka kenan Allah ya ce kar ayi shedan kuma yace ayi to kullum conflict sabani cin karo ake samu tsakanin dokar Allah da bin shedan duk wanda kaga ya bi shedan to yayi karo ne da maganar Allah sai ya kiye bi maganar Allah sai ya bi na shedan sai ya zama almajirin shedan ban ana ku ba kuma ba na gaya muku cewa inna shaytana lakum aduwwun mubin ba shedan maki ne gare ku din nan ba kawai annabi Adam bai da amsa sai ya ce rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu wa in lam taghfir lana ya rabbi idan baka gafarta mana ba za mu zama cikin masu hasara ta babbu to cikin hukuncin da Allah zai mutu sai Allah ya ce ihbitu min hajamiya ku fita ku fita daga cikin gidan aljanna na Allah ya fice kenan to kaji sababin fitan annabi Adam da shi dan hatta ce dan din maman da shi dan jinta ba Allah bai hakuri a aljanna bai bashi sai da yazo ya taba annabi Adam sai Allah ce duk ku fita kuma sai Allah ce ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashin ku makiya ne shine da zo ce muku akwai rinduna guda biyu ake fada duk da mu'mini yake da mai imani yana fada ne da shi dan har akai shi kabari to haka akai tabbata akai tabbata da da da Adam har sai nasara akan sabakai zuri'ar ka da yayanka sai nayi nasara akan shine kuma kaga aka samu arna aka samu kafirai wasu ma ya hada su ma bin Allah ma gaba ɗaya wasu ma yake musu ma ba Allah ma ƙarya ne ma gaba ɗaya to bari mu dawo cikin musulmi yanzu zan fara lakkantawa wai wai shi wannan sheda ne kam gashi ya zo gidan nan ya ga wasu ƙofofi amma ya gagara shiga to sai ya kirkiri wasu ƙofofi da zai shiga cikin ɗan adam cikin zuciyar ɗan adam shine madakhilu shaytan fi qalbi al-insan mashigar shaytan kofofin da shaytan yake shiga cikin dan adam ya halakar da shi ya tabar da shi ya mai da shi dan wuta ga su a jere na farko al-hasad wal hirs tsabar hasada daman hanyar farko a shaytan din ma ai hasada yayi hasada ta jawo masa bala'i ya fita daga aljanna ya shigo gidan wuta ya dawo gidan duniya haka ne kuma ta dalilin hassada ka kula fa ya haramta wa kansa alheri ya kuma cutar da wanda yayi wa hassadan shi ma aka ɗauko shi daga can aka ɗauko da shi kasa shine ai ya dawo ya dawo annabi adam ya ɗauko kasa ai da shine malamai suke cewa duk mai ciwon hassada sai ya fara kona kansa tukunna kurgus sannan kuma yana yin illa ga wanda yake wa hassada shine suka ce duk wanda ake masa hassada to ya dage da zikiri da ambaton Allah shine ma har dukiya ake wa mai ciwon hasada wanda ake masa hasada da wanda shi kansa yake yin hasada malam in aka sa ka gaba ana maka hasada kana ji na wallahi mai hasada zai iya kwantar da kai a gado idan aka sa ka gaba ana maka hasada za su yi ta sa kai ta hasarar kayanka da arzikinka motar ta kayi hadari gidanka ya kone wani bala'i ya same ka ka samu kariyar arziki ka samu kaza sun sa ka gaba shi yasa manzon Allah ya koya mana addu'a ta neman tsari daga hasada da sharrin mai hasada sannan Qur'ani ya ce mana wa min sharri hasidin idza hasada duk girman mutum duk daukakan mutum wallahi ya ji tsoron hasada kuma ba a gayyato mahasada a ce Allah ya tara maka mahasada za su iya zubar da kai zaman da kai dirshin yadda ka mai ciwon aljani aka ake rukiya wa wanda aka yi wa hasada sannan kuma daga cikin bala'in hasada malamai suka ce alhasidu la yasudu wa la yanalu almaqsuda duk inda mai hasada yake baya shugabanci kuma baya taba samun biyan bukatarsa haka zai mutu da bakin ciki in wani ya saka riga baya so in wani ya canza gida baya so in wani ya hau mota baya jin daɗi in wani ya ƙara aure baya jin daɗi idan ya ga wani a cikin ni'ima zuciyar ta farfasa take da ya ji labarin wani ya samu ɗaukaka yadda ka san ana hura masa wuta kamar yadda ka san komun ɗin gidan biredi haka zuciyarsa take mai ciwon hasada kenan baya zaman lafiya baya iya bacci ko ya kwanta a gado ya ta birgima da ya ga wani abu da ya tuno yo ya aka yi wani ya mallaki kaza ni ina nan ban samu ba yana gaba da Allah yana challenging ubangiji yana tuhumar Allah me yasa Allah ya ba wani mulki me yasa Allah ya ba wani matsayi me yasa Allah ya ba wani dukiya me yasa Allah ya ba wani ko shi kullum mai hasada tuhumar Allah yake ya rabbi Allah ya tsora mu akan mahassada da makiya kuma duk wani abu da ka sani in ne daɗi ne abin amfani ne to ana yi wa mutum hasada kai ko me kuwa karka ga ka je ka bude shagon ka kai ba ustazu bane wanda ma ka dawo ka zama ustaz ka nemi maganin hasada dan za su iya zubar da kai daga ciniki in ka fara yi za su watsar da kai ba kuma likita bai da maganin hasada ba wani likitan bature da zai baka maganin hasada sai ce Allah is depression is depression ita tsirka maka kwayoyin depression haka mutu kana depression su baka azkar su baka zikiri shine maganin hasada to ku rike wannan da alhirsu tsabar kwaɗayi da da son abin hannun mutane malamai suka ce wa mata kana al-abdu harisan ala shay'in amahu hirsuhu wa wa asammahu duk lokacin da mutum ya zama mai kwaɗayi yanzu wannan ita ce kofa ta farko da shedan yake huda zuciyar dan adam kofar hasada kofar kwaɗayi a jikin ɗan adam a zuciyarsa akwai wannan abun a baya don haka idan ya zo zai shige ya kafa samun dama sai ya nemi ƙofar hassada sai ya nemi ƙofar kwaɗayi sai ya ƙuda zuciyar sai ya shige ta duk lokacin da mutum ya zama bala'in kwaɗayin wani abu yake yi to sai zuciyar sai ta makance wannan kwaɗayin sai ya makantar da shi wannan kwaɗayin sai ya bebantar da shi baya ji baya ganin kawai shi abin da yake so wannan abun kawai ya same shi idan kwaɗayin mulki yake zai iya saba wa Allah dan ya samu mulki kaga amahu qalbahu ke amahu hirsu amal hirs qalbahu idan sarauta yake nema to wannan kwaɗayin abin da yake nema sai ya mantar da shi Allah idan kuɗi yake kwaɗayi to wannan kwaɗayin sai ya mantar da shi Allah to shi kuma shedan wannan kwaɗayin sai ya yi amfani da shi halakar da kai abin da nake son ce da kai kar ka zama mai kwaɗayi don ku kwaɗayi koma ce da shi ɗin yake shiga ya yi amfani da kai halakar da kai kuma kar ka zama mai hasada me maganin hasada zikiri da ambaton Allah da kuma tunawa da cewa Allah shi ke bawa wani shi ke hana wani abu na biyu alghadabu wa shahwatu tsabar fushi da sha'awa shedan yana samun kofar shiga zuciyar nan da na muku magana sai ya jarrabi mutum da fushi duk wanda ya zama mai fushi in ka ga yana fushi in dai bai yaƙi zuciyarsa akan fushin ba ta zan ƙarshe shedan ne zai huda zuciyar ya shige shi sai ya sa ya amfani da wannan fushi ya yi abin da zai saba wa Allah a ciki to shine aka ce da mutum ya yi fushi sai a ce shedan ya shafe shi a'udhu billahi minash me maganin shi fushi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda kaga yayi fushi to ka kama mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tura a shari'a yana zaki yana bala'i ni za a yi wa kaza kai kwaje ba kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk in kuma kana jin zai ce ka toba mai kai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi a hankali zaka ga ya sauko saboda ne ka kori mai gidan naka ba wannan kadai ba malamai suka faɗa cikin hanyoyin rage fushin ɗan adam suka ce idan da hula a kansa in zai yi ka cire hular haka ka dan ajiye ka ce ko za ka dan sha iska duk wanda yake cikin bala'in fushi in aka cire mai hula to yana raguwa amma fa gaskiya wani in ka cire mai hula yana fushi zai zabga maka bari sai wanda ka isa ko kuma idan yana tsaye yana bala'i a tsaye yake yana bala'i ka ce wani yi haƙuri yi haƙuri zo ka zauna zo ka zauna za ga masu hikima ka ce sai ka zaunar da shi kana zaunar da shi zama yana rage fushin ɗan adam in yana bala'i yana bala'i nemi ruwan sanyi ka bashi ka ɗan samo ruwa haka sai ka ci ɗan sha ɗan sha ɗan sha ɗan sha yana bala'i da ka bashi ruwa to za ka shi ma ya sauƙaƙa idan yana da babbar riga in matarsa ce ke a gida ki kokari ki ɗan cire mai alaji bara a ɗan cire ma ka sha iska a dan cire masa in ka cire mai in ka canja mai wani abu koya ana samun rabuwa wannan dabaru ne da bilistikhra wa tatabbu da bibiya wa sabr da bibiya ya gobe aka gane yana iya rage fushin mutum dan haka yawan fushi da ainihin amfani da sakamakon fushi shedan ne yake zama malamin mutum kuma shi fushin kun san me yake faruwa fushin shi zuwa yake ne sai ya lullube zuciyar da zarar shedan ya ga fushi ya lullube zuciyarka to sai sai yawwa to sai huda ta sai shiga yasa suka ce al-ghadab qawl al-qawl al-aql idan yazo ya samu raunin hankali shikenan istaula alai shaytan sai shaytan yazo ya mamaye shi ya kama shi da sauransu sai malamai suka yi riwaya suka ce shaytan yana cewa idan dan adam ya kasance mai zafi ko mai tsauri yana cikin tsanani shi kenan sai shi ɗin ce kallabanahu a lokacin muke iya juya shi lokacin da kake fushi lokacin da kake fada to shi kuma lokacin shekar kake da laushi a wajensa mu kaga ka gagare mu saboda kana fushi ka fara da kana da fushi to daga nan shi ne ke da alƙara imam wanda ya rage shi ba da mutum da ke yi kamar yadda yaro ke juya kwallo haka ce zai ke juya mai fushi abu na uku حب التزين في المنزل والثياب والأساس آبر بلائن قدعين قليا دعدو أجدا إير جدا جار جدا كشي وجدا كدي تار كايان الفرما دا كايان آلات وجدا da kashewa riga ko sutura kuɗi amma ka manta da hakokin Allah malamai suka ce shedan yayi alƙawari ta cikin ƙofar da zai iya shiga zuciyar ɗan adam ya sa masa kwaɗayin sha'awar kashewa gida kuɗi kashewa gini kuɗi kashewa sutura kuɗi kashewa kayan alatu da kuɗi sai ya hana ka kashewa a masallaci mutum zai iya sayan naira motar miliyan kaza amma a lokacin gidanka babu wadataccen abubuwan bukata na iyali na dole zai iya sayan motar miliyan kaza ɗansa yana da ciwon sikila ba a iya kai shi asibiti zai iya zuba kuɗi ya kashe wa gida kuɗi miliyoyin kuɗi amma ba mamaki ɗansa yana zuwa yana roƙon makota ɗabi'ar ɗan adam ne ya yi ta miƙa wa ƙasa kuɗi amma lokacin da za a zo masallaci a ce fi sabilillah shine na farkon tashi ya tafi malamai suka ce abin da ke faruwa shine idan shekan ya ɗora maka wannan bala'i sai kuma ya sa maka rowa sai ka ba inda za ka kashe kuɗi sai akan rigar ka in dai akan riga ne za ka iya kashe komai amma ba za ka iya ba wa uwarka ba ba za ka iya ba wa ubanka ba ba za ka iya taimakon abu na addini ba to shekan ya samu kofa a cikin ka haka duk wanda zai kashe wa gida kuɗi ba haramun bane wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kuma ka tina dokar Allah me ya amfanin gidanka ba ka kashe ka kashe wa gida kuɗi ba ka ba da zakka me ya amfanin gidanka da ka gina amma ba ka iya gina masallaci ka gina gidan duniya da za a gaje shi yau awwalu an qaribin min qusurin وذكر فتك إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شعوب الاضطراب duk kai wannan ka gama amma kuma baka gina gidan lahira ba la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha dan adam bai da wani gida ba gidan duniya shine gida ba wallahi alhaji gidan ingila ba gida bane gidan Amerika ba gida ba ne, gidan Amerika ba gida ba ne, gidan Sierra ba gida ba ne, gidan Saudiya ba gida ba ne, gidan kaza ba gida ba ne, ka san gida? Gidan lahira, gidan aljanna. Ka gina na duniya amma baka gina na lahira ba, ka manta kana ta kashe biliyoyin kuɗi akan gina gidan duniya. Duk biyarka duk inda gidan da ya shekara goma an gama yayinsa. Haka ne, duk motar da za ta hau in ta shekara goma an gama yayinta, na faɗa da yawa ne. duk tsumman da ka sa duk tsiyar tsumman nan wallahi ba za ta shekara goma ba in ta kai goma tuntunin turawa sun yi wata ba ita ba ka gaya min abin da ake yin sa ya wuce shekara goma menene shi inda abu duniya to amma masallacin da ka gina fa baya expire makarantar da ka gina fa baya expire gidan marayun da ka gina fa baya expire baya canjawa ba a daina yayin masallaci ba a daina yayin makaranta ba a daina yayin kaza ka yi wa kanka gini mai kyau abinda wasu attajiranmu da masu kuɗin mu ba sa fahimta kenan su yi ta zabga kuɗi akan gida na duniya ka zo ma ba ka ka shekaru ba sai ka zo ka bada ka mutu matarka ta gaji fiye da rabin gidan makiyinka ya zo ya auri matarka kana can ana dukanka a kabari makiyinka kuma yana kwance a gidan matarka da ta gada ya kwanta da ita ta yi buɗa ai eh ba kabbara tun da ba ku da kuɗi duk mai kuɗi a cikin kuɗi zai kabbara ba abin da yake faruwa ke nan na sha bada a karatu ina mai mai jawa ba da daɗin faɗa amma haka abin yake duk gidan da kai kashe kuɗi ka gina wallahi tallahi ba naka bane na matarka ne da 'ya'yanka ɗan nan naka kuma duk kiyayyen da yake maka duk rikin ɗa sai ya gaje ka ko ba ka so ba kai ta ka fitar da shi a cikin list ba. Ka ga mata, ka ga mace da kake gani, tana ma ladabi, tana maka biyayya, alaji, kaza, kaza, kaza, ana farface maka, ana maka komai. Tana mutuwa wata hudun nan ya yi yawa, wallahi wata hudu ya yi yawa, ya yawa. Ana gama wani zai fara bugo waya, hajiya, ya haƙuri, ta alhamdulillah. ka san wannan alhamdulillahi ka san fasara alhamdulillahi na a wajen da kuwa yanzu baka gane ba sai na fassara maka alhamdulillahi ana ta hakuri al'amarin yanzu ya sallace da sauki alhamdulillahi mun ci kuɗi mun ci gado wata hajiya mala da Allah yake bike ta sai babban kamu ita kadai ce ya mutu ya kwanta ya faɗi rana ɗaya aka zo aka yi ta kukan munafurci kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar ashe matan nan kam tana kuka tana murna tana kuka tana murna kawaye aka zo gaisuwa aka zo aka mata ta'aziya aka mata ta'aziya tace bari dan raka ku sai kawarta da aka zo daidai falon kofar gida ni ma ruwan za ku bani ba fa zafi ne ba wallahi sai ta ce wance Allah ba da hakuri sai ta kasta mata ido haka ba ni in kashe kaf biyar ta haɗu da wallahi matan alhajin nan tafa aka yi ka san me aka tafa kin more ya bar miki kuɗi ya bar motoci ya bar kadarori ya bar gidaje ya bar kamfanoni dan Allah koyar aiki ne ki dauke ni a lokacin alhaji bai da masallaci alhaji bai da makaranta haka ya mutu bai da gidan marayu haka ya mutu bai da kaza haka kai jam'in ma baya zuwa ga gida a Ingila ga wani a America ga wani a Abuja ga wasu a Lagos ga kamfanin kaza ga daji nan ya mana yawa sai yan ta'addar suke kwace shi yawa ya yayi tsaba ciyawa ta yi yawa bishiya ta sha ta koshi sai a gida a koya ga gurin noma amma ba manoma da an bude mana hanya a bude a gani wallahi za mu yi noma ba ruwanmu da aikin wani wani aikin hukuma ko wani abu wallahi za mu je mu noma a taimake mu a ba mu taki a ba mu traktoci a a yi mana hanyar ruwa ta shiga cikin dazukan mu a sassare bishiyoyin nan a koriyar za a sha a sassaka wuta a saka security ba za ku je gona ba ba za ku noma ba ba abin da zai hana ku zuwa to amma an bari ba a yi ba ga daji a banza sai kai awa biyu awa uku kana bunka wuta da mota har cikin daji ne a iska koriya shar ba a yi komai wai wani dan China wai ya zo Najeriya wani ya dauko shi daga Kano za su je Maiduguri ya hanya ai daga Lagos za su je Maiduguri dan China aka aka bi mota ana tafiya dan China yana duba sai ga daji a iska daji keji bishiyoyi dogaye ne ga ruwa wata gadar sai an yi minti kaza ba abin nan ba ha aka zo Kano aka tafi Maiduguri dan China ba ya fara kuka ba to dan sai da kafiri ba musulmi ba ballanta na ce kukan imani yake sai sai sai sai abokin sai ta bai ce why crying yace ha yace ya ga arziki yace ashe kai na talakawa ne yace kudi yana Najeriya yace wannan kasa wannan daji wannan guri wannan wannan wannan wannan wannan yace amma yake amma da ɗan ƙasar ku ana kamo su ana ɗaure su a kurkuku ‘yan Najeriya suna gudun hijira ‘yan Najeriya suna mutuwa a ruwa ‘yan Najeriya suna tafiya Saudiya a ɗaure su suna zuwa Ingila a koro su suna zuwa Dubai a koro su suna zuwa kaza a koro su sun gudu sun bar arziki a ƙasar su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sola kadai ta ranar sola kawai da Allah ya bamu an ta rana kadai billahi alazim ya isa duk jihohin mu ba sai mun buƙaci wutar lantarki ba Allah kun san sola ko wallahi sola din nan duk wata jiha idan aka zo wallahi za a iya bamu wuta da injinan mu da gidajen mu da hitar mu da komai da komai wallahi ko ku yi ko ku yi ko Allah zai kawar da ku ya kawo wasu za su yi kuma fetur fetur ɗin da kuke gani in kuka dogara da fetur za a zo a daina yayin fetur yanzu kaga an fara mashin ba fetur ko akwai yanzu haka kwa mai duri akwai motocin da ba fetur ko ni ma Allah ta addu'a Allah ya ba ni kudi in mota nan da ba ta fetur dan na gaji da sayan fetur wallahi wallahi na rage da Allah in ba ku yi da gaske ba sai mun dage da addu'a Allah ya kawo mana damar da za mu rika gudanar da motocinmu da numfashi mu yi wani ya ce abinci da Allah ya taka da ke samari kun karatu kun ilimi kai zauna kun karatu kun ilimi kun yi karatu kun ilimi wallahi akwai arziki a ƙasar nan Allah da gangan da kawai talauci yake kacewa Allah malam ga ruwa har ambaliya yake yi amma kuma wai ana ana mutuwa da yunwa a kasar nan kifi fa a banza ruwa yake ɗiban kifi ya yi da shi kamaru ya yi da shi kaji ya yi da shi kaza kama shi ba mu iya ba mu kama kifi ma mu yi kamfanonin kifi ma da waye duba irin kifi banda duk duniya ba inda ba a bukatar sa gashi a banza amma ba masu kama shi an dasa mana ƴan ta'adda a inda za mu kama kifin an hana mu ma mu koyi ma kama kifin waye ma yake da ilimin kama kifin ga daji iya ganin ka wallahi tallahi a Najeriya akwai dajin da bai buƙatar taki idan taki yayi tsada ka bar musu takin su akwai wurin da ko taki ba za ka yi ba nomewa kawai za ka shuka ka nome ka zo ka girba ka noma doya ka noma masara ka noma gero ka noma dawa ka noma kaza mu ci mu sha mu yi bulbul mu koshi da noma kawai duk muna da wannan dazukan idan abin da na faɗa ba haka bane don Allah wani masanin ƙasa ya zo ya zo ya ce malam Abdullahi abin da ka faɗa ba haka bane ba abin da Allah bai bamu ba a Najeriya amma me muke bukata shugabanci na gari wayayyu ba masu tunanin aljihunsu ba, masu tunanin gina ƙasa da rayata, masu tunanin taimakon samari da matasa a kafin ilimi, a sace karatu mu amfana da kasar mu wace kasa ce za ta yi mana yarda ni ban na ga dama sai in ce wallahi mun mun fi kowa ma in na ga dama amma dai ban ga damar ba bari ni wurin tsayawa na kusa tsayawa dan na fara daukar daji ne bari na sha ruwa kaɗan wallahi ina kuka kukan zuci da bakin ciki wallahi in daga arzikin da Allah ya mana a Najeriya amma ba mu amfanuwa da shi a iya abin da muka mallaka kawai in za mu rinka ɗauka mu kai wa Nijar, Kamaru, Ghana, Chadi ya ishe mu masara kawai in muka noma ta ƙasar Ghana kawai masaranmu da za ta karba Allah ya bar wa kansa geronmu ko ina mai kyau ne, masaranmu ko ina mai kyau ne, alkamarmu mai kyau ne, riɗinmu mai kyau ne, ɗan Indiya daga Indiya zai taho ya zo yana neman geron Najeriya, yana neman alkamar Najeriya, ana neman waken suyan Najeriya, ana neman masarar Najeriya, ana neman dawar Najeriya, Najeriya, Najeriya, Najeriya. Yanzu don Allah ‘yan Najeriya kuna da hujja Allah bai muku ba, me kuke bukata? gyara da canji da shugabanci na kwarai. Kuɗi kam akwai su, sai dai ku ne ba ku san yadda ake kashe su ba, su suka san yadda za su kashe su kawai. Ku ne ya kashe ku bangar siyasa da ihun banza abin da kuka iya kenan a haɗa kuma da juna bayan an gama kuma motar in ta sha ta zuba muku hayaƙi kai gaba. Shi kenan kawai har yanzu baka waye ba. dole mu tattari yara matasa masu ilimi da za su yaye mana bakin cikin da muke ciki a ƙasar nan. Wallahi wani lokacin in na duba madubi na ga furfura ta nace anya za mu ɗan ci moriyar Najeriya nan ku kafin mu mutu. Muna buƙatar matasa dariya kake mun kai ya ka kusa ka zo wallahi. Kuma ni furfura ta ba ta shekaru ba ne matashi ne ni yaro ɗanye. Yau ce ta mai da ni haka kawai. sai ka ga wannan babban riga ni iska ce kawai Allah ya yi mana Allah ya bamu mai kyau Allah ya bamu mai daɗi daga cikin kofofin shekar shi ne tsora al'awam ainihin wato gama garin mutane akan ra'ayi da san zuciya da kuma ta'assubanci da ra'ayin rikau akan wani abu da babu hujja idan baka gane me nake nufi ba malamai suka ce shedan cikin hanyar da yake shiga ya halakar daga magarin mutane sai ya samu jahilan mutane na farko ya sa a hana ku karatu dan in kan ilimi zaka waye to sai a dora ka akan wani ra'ayi ba aya ba hadisi ba hankali ba tunani ka yi riko a kansa kuma ka ce za ka iya kashe mutum a kansa. Da riko da wasu mazhabobi waɗanda suka saba wa sunna, ka ga mutum a ja masa hadisi, ya ƙaryata hadisi, a ja masa aya, ya ce su ba sa aiki da wannan ayar akan haka ba haka suke nufi ba. Ka ga mutum ya buɗe baki ya ci gyaran sahabi, mutum ya buɗe baki ya kira maliku ya zaga Abu Hanifa ya zaga Shafi'i ya zaga Allah ji kan Imam Bukhari kam yana can zagi a wurin jahilai ina so na gaya muku wallahi da yawa yawa daga cikin masu dora mutane akan ra'ayin nan na fada da addini hada fada da aqida fada da sunna zindiƙai ne wasu kuma wallahi tallahi wasu kafirai ne kawai sun shiga rigar musulunci wallahi nake ga dan me duk me fitra salima me lafiyayyen tunani me hankali ba yadda za a yi mutum ya zo ya ce wai yana da awar musulunci ya buɗe baki ya ce wai karka yi aiki da hadisin annabi to idan ba a aiki da hadisi ba da me za a yi kamar yadda qur'anin nan ya fito daga bakin mai hadisi haka hadisin ya fito daga bakin mai hadisin a'a yaya aka yi ya gaya maka Qur'ani kai yadda da shi kuma ya maka sharhin Qur'anin kace ba haka ba afatuminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يا يا نبن لك وقرآني كجربا كما شيني كاو حديث البخاري شي كاو حديث مسلم شي كاو أبو داود يا يا ذاك شي كدا أيكي da hadisi to wannan maganar taka ta aiki ta aiki da hadisi ita kuma daga ina ita ma Qur'ani ne yaya kake da kuma kana fassara Qur'ani a ita wannan fassarar daga ina take ai da larabci ne to yaya akai kai kake bayani ka ana mutane su karɓi bayanin da annabi yayi na alqur'ani kai kuma ka kafa naka a ƙauyen ku a garin ku kana bayani kana cewa naka shine ne ne akwai hankali a cikin wannan babu hankali babu tunani a cikin wannan abubuwa da yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo dan ya nuna mana wajibcin bin sunna da riko da sunna sai yasa babu su a cikin alqur'ani dole sai an koma sunna yanzu hukunce hukuncen aikin hajji daura irami tawafi sa'ayi mina musdalifa arafat addu'a shan zamzam wane ne duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya babu su a cikin alƙur'ani waye kawo su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai wani yace maka karka aiki da hadisi kaga ya rushe maka rukuni babba daga cikin rukunin musulunci matsalolin haila mace mai haila kar ta yi kaza kar ta yi sallah kar ta taɓa kaza kar ta yi kaza kar ta yi kaza kar a yi waye yawanci mashayi matsalolin da ya shafe ta babu a cikin alƙur'ani annabi ne yayi bayani abin da ya shafi harkar layya yanka dabba hukunce hukuncenta nau'in dabba da zaka yanka da da abin da suna in aka maka haihuwa da hakika da wane ne duk babu su a cikin alƙur'ani sai a cikin sunna don Allah ya nuna maka cewa bayaninsa na Qur'ani da bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk ɗaya ne haka annabi ya faɗa yace ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a ala duniya ku saurara an bani qur'ani da irin qur'ani la ilaha illallah da irin qur'ani a tare da shi kamar qur'ani a tare da shi shine me shine sunna yace yushiku ya kusa wani mutum ya zo muttaqiwan ala arikatihi yana kishin gida kan gadonsa ko kujerarsa ya fihi zai zo masa hadisi ko wani umarni daga cikin umarni na yace ma wajadna fi kitabillahi tabarahu mu ba za mu zo magana hadisi ba duk abin da ku samu a Qur'ani shi za mu bi malam daman annabi ya tona asirin waɗannan tsinannu marasa albarkatun kafin ya bar duniya annabi ya faɗa na talaka ba ka karatu yace za a zo a samu wani da zai zo ya ce kar ku bi hadisi ku riƙe Qur'ani kadai to irin wannan ra'ayi na jahilci irin wannan ra'ayi na riƙau a ɗora mutane akan irin wannan fata duk yana daga cikin madakilu shaitan ba akan wannan zan yi magana ba amma na kawo mana shi ne a babin misali da kuma riƙo ra'ayi ai ta kace kace ana zubar da jini da sauransu sannan kuma kosar da sha'awa shine abu na kusa da ƙarshe kenan kosar da sha'awa biya wa kai sha'awa shaidan yana shiga cikin ɗan adam zuciyarsa ta hanyar sha'awa kamar yaya duk wanda ya zina ko ba zuciyarsa ce ta fashe shaidan ya shiga ya sa shi zina don Allah ya haramta zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina haram ne bil qur'an zina haram ne bi ijma'il ulama zina haram ne bi nafs wal hadith النصوص نصوص الحديث والقرآن sun haramta zina yau ka duba yadda zina ta zama ruwan dare zinan ma malam kala kala mafi muni yau bala'in da yake damun al'umma shine mutum ya zo ya yi zina da muharramarsa kamar ya zai yi kuwa zina da uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya je ya nemi uwarsa zai yi suna yi ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri ko ta bacewar basira zina da kishiya ta uwa mutum ya yi zina da matar ubansa ana yi a ƙasar nan yau Allah ya jarrabe mu matar aure matar uba tana soyayya da ɗan mai gidanta. An kama ta suna maganganu na soyayya da ɗan mai gidanta. An kama ɗan mai gida yana zina da matar ubansa. Wannan bala'i da ya kama. Wannan bai isa ba. Zina da ‘ya. Zina da ‘ya. Ko yau sai da aka yi min fatawa akan wani yana zina da ‘yarsa. An kama shi red handed. suna neman su mai da abin ya zama ruwan dare me ya abin sha'awa a jikin fatar jikinka tsokarka maniyinka ka yi zina da maniyinka yarka in ban da shaidan ya shiga zuciyarka yaya aka yi aka sa maka sha'awar yarka in ban da shaidan ya fasa zuciyarka yaya aka yi aka sa maka sha'awar kanwar uwarka to wannan bala'in ya kai ga haka malam ka san yanzu masifar ta kai ga yanzu wasu mata har tsoro suke su tafi su bar ƴaƴansu ƴan mata tare da ubansu su za ta bi gari kaza biki shekara kaza shekara kaza wannan wani irin bala'i ne shaidan ne ya shiga cikin zukatan mutane ya tabar da su ya halakar da su sai ya sa maka sha'awar haram kamar yadda ya sa maka kwaɗayin kuɗin haram ka bar halal kake neman na haram sai ya sa maka kuma sha'awar kwaɗayi da sha'awa na ɗan da yake haramun ne a gare ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wannan ba yau hatta kai ga matan aure ka auri mace da salatin annabi amana ta aure wasu matan suna tozartar da wannan amana. Matan aure suna zina yau da yawa, abin ba a cewa komai, kowa ya kula da gidan shi. Nawa ne aka kama tana cajin da wani wanda ba mijinta ba. Nawa ne wanda mijinta yana aiki a wata ƙasa ta mai da wani shine mijinta. Musamman waɗanda suke doguwar tafiya su bar matansu wannan zamanin ya canja. musamman mai zuwa ya je sabon aure yarinya budurwa ka aure ta ka je ka kama mata gida ita kadai wai ka tafi Abuja aiki wai ka tafi Lagos aiki wai duk wata hudu zaka zo duk wata biyar ayya ayya ayya ayya ka bi hankali ba maganin hijabin ta niqabin ta mai tsoron Allah ne a'a ka bi duk hanyar da za ka hana ta fasadi. Da yawa wasu sun yarda da wasu an yaudare su. Yau ‘yarka ce za ka ɗauke ta ka kai ta makarantar boko, ka ja mata kunne ka ce ki riƙe amana, ban taɓa barna da ni da uwarki ba mu taɓa yi ba, uwarki ba taɓa yi ba, dan Allah kake ci amana ta. Kana sauke ta wani zai zo da mota, wataƙila abokinka ne, wataƙila wataƙila ya ɗauke ta ya tafi da ita, ba za ta kwana a wannan ɗin ba, a gidan wani za ta kwana. kai yau lalacewa ya kai talauci yakan sa wasu daga cikin mata su ba da mutuncinsu a kan dubu ɗaya dubu biyu. Akwai wulakancin da ya wuce matar aure da zai ba da kanta. Mijinki yana kai yana zikiri da salatin annabi. Kin je kin ba da mutuncin kai. Malam ka san ciwon ba abin da ya fi bakin ciki a dasa maka ɗan da ba naka ba, ka yi masa ragon suna, kai masa wahalhalun makaranta kai masa kai masa kai masa kai masa daga baya kuma ya fara zagin ka daga baya ya yake ka saboda ba maniyin ka bane ka kasa gane kanka kaga duk abin da ka bada ba da umarni baya yi ba mamaki uwarsa ta je ta shigo maka da wani maniyin da ba naka ba ba ganewa ake ba shi yasa aka ce muku duk in za ku yi aure عليك بذات الدين كريبة يداك فاظهر بذات الدين كان الذي يهي قسيا يتي كريبة لدي الدين دم هل ننك يسامو تبايا ما لا تسامو البركة يقدر شيء cikin bala'in da yake damu mu shine almusahaba mata su nemi ƴan uwansu mata wannan bala'i na kawance mace ta kwanta da ƴar uwarta mace yana nema ya zama mana rampant in ji bature ko ya zama common in ji bature ko ya zama ruwan dare kaga yarinya tana soyayya da kawar uwarta ka kula kaga yarinya budurwa tana kawance da kakarta kaga tsohuwa tana da kawance da kananan kan mata ba wai ta ta ɗauki ƙananan yara ta kai ai lalata ba a ita take lalata da su yau an kawo zamanin da bature ya kawo mana abubuwan da mace za ta nemi ‘yar uwarta mace ta biya mata bukata manzo Allah ce as-sihaqu zinan mace ta nemi ‘yar uwarta mace zina ne to wannan shi ma ya zama rawan dare a gidan biki ake samu wannan harkar duk lokacin da kaga matarka tana da rawar kai kawa da wance kawa da wance ka saka mata dinki kuma in kaga karamar yarinya tana shiga cikin manyan yan mata wanda suke ba masu addini ba ka za mata kulli wanda kira wani abu da yake faruwa kuma ita tsiyar wannan neman mata ba ciki suke dauka ba ballanta na gani jama'a turawa sun mana illa jama'a makiya addini sun shiga gidajenmu sun kyakketa mana gidajenmu muna bacci a gidanka ana ta'adi baka sani ba har yau ta karga wasu mata suna ganin cewa ba ma sai sun yi aure ba za su iya zuwa a junan su su nemi junan su samu biyan bukatar su kawai ban maka maganar luwani namiji ya nemi dan uwansa namiji ba wannan kam hadde wala abada da ba a sanin sa amma yanzu ta kai ga zaka nata wani a dan luwadi ne wani ma a dan luwadi ne a dan neman maza ne wacce yan nan sai ce fa kai da Allah wacce kaza mu iskoman kuna ina kuna bude makarantu ba ko koyar da tarbiyya yara kullum suna tafiya karatu da safe karatu da yamma karatu amma karatu ne ba tarbiyya ba aqida ba nuna musu cewa wannan hanyar za ta kai ku ga wuce kwanaka. Allah ya gane da mu abubuwan suna da yawa hanyoyin da shirin yake shiga cikin mutum suna nan da yawa da ƙarshe dai zan dakata a nan gudun saboda kuriyar lokaci. Yanzu ake tunatar da ni cewa wai shi shaidan wai a ina yake sabanin malamai ne shaidan a ina za ka sa shi shaidan iblis wasu suka ce shaidan ba cikin mala'iku yake ba wasu sun ce yana cikin mala'iku saboda kissar da na faɗa wasu kuma suka ce a'a ai qur'ani ma ya faɗa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi yana cikin aljanu yayi fasikanci ya fita daga umarnin ubangijinsa to me iblis iblis shine abul jahl uban aljanu gaba daya sarkin aljanu duk wani aljani gaba daya ubansa jagoransa kakansa kamar yadda annabi adam yake shugaban halittar ɗan adam gaba ɗaya ko to shi kuma shedan a wannan kaulin shi layin aljanu yake shi yayi kamar rubi shi ne ya zama shugaban aljanu gaba ɗaya shi kuma ya zama mai yakar ɗan adam mai yakar malaiku mai yakar dokar Allah tabaraka wa ta'ala matsala ta a ina shedan yake malaman ku za su yi muku bayani da tafsirai shi daga bangaren mala'iku yake ko a bangaren aljannu yake ko a bangaren menene yake akwai maganganu da yawa ba lokaci ne da zan iya bayani akai dalla dalla ba a bari da aka anan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada da kuskure Allah ya rahama idan za ku iya tunawa a shekarun baya ban sani ba wani karatu da na zo na yi a nan akwai wani yaro da ya yi min addu'a ya yi wa tsohuwa ta addu'a tana kwanci a kabari ya ce Allah ya ce ɗan hajiya to na ji daɗin wannan addu'a take jazaba da shauki ya dauke ni nace na maka alqur'ani qur'ani izu sittin sabo dadagar haka ne ko to mala ashe yaron nan yana da nisan kwana har yanzu bai mutu ba kuma yana nan iya jin na zo garin nan yace to magana Qur'anin sa fa yana nan har yanzu dai Allah shi kan ajiya to na Qur'ani ne da zuwa Allah wa tabaraka ta'ala haka dan san Husaini mai gari dan uwa mala Husaini mai gari yana nan ga Qur'ani da kai addu'a Allah ya saka da alkhairi na cika alkawari dan uwa mala Bakar sai ki karbi wannan Qur'ani da Allah a kula da shi kar a sashi a masallaci ah yana nan ne ah wannan sai da miki a sai ai mala Husaini sake faɗa ka ce Allah ya ji dan hajiya faɗi Allah ya ji dan hajiya da yawaye yawwa Allah ya saka da alkhairi to ga Qur'ani da hannun dawa na gode bari mu ta larabawa to ta kanka Allah ya saka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومن كل ذنب أقول سنة الواجب على ميدان إن شاء الله dangane da program program za a gabatar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh